عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Geta Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم شكرا ركعتمنا أشهد تعريف بن مصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم أن الأبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه اسمه wasu kuma wani shafin malamai ya ambata cewa bawa idan yi wa annabi salatu sallallahu alaihi wasallama za za a bijirar wa annabi da sunan bawan a ce wane yayi maka salati wa in hasan ibn ali idza dakhalta al-masjida fa sallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la tattakhidhu bayti idan wa la tattakhidhu buyutakum quburan wa sallu alayya haythu kuntum wa inna salatakum tablughuni haythu kuntum hadisin Hassan ibn Ali yace idan ka shiga masallaci ka gaisa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce assalamu alayka ya nabi fa inna rasulullahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku rigi daki na ya zama idi mana ba a ziyarta sa a shekara sai sau daya kuma kar ku mai da dakunan ku kuma su zama kaburbura ba ba ku salati a ciki ku yi min salati duk inda kuke salatin ku yana riskata duk inda kuke haka annabi ya fara wannan hadisi وفي حديث أوس أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي حديث أوس يشي من قال صلى الله عليه وسلم يويتا من صلاة رانا الجمعة دومين صلاة كذا بجرة دسي أغاريني وأن سليمان بن سهيم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقوا سلامهم قال نعم وأرد عليهم سليمان بن سهيم يشي ناقا من قال صلى الله عليه وسلم أتكين بشي sai na ce ya rasulullahi mutanen nan suna zuwa maka kuma suna gaishe ka yanzu ka fahimtar gaisuwar su annabi ya ce kwarai ko ina fahimtar gaisuwar su har ina ma mayar musu da gaisuwa din wa an ibn shihab balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aktharu min as-salati alayya fi al-laylati az-zahra'i wal yawm al-azhari fa innahu ma yu'addiyani ankum wa inna al-arda la taqulu isar al-anbiya'i wa ma min muslimin yusalli alayya illa hamalaha malakun hatta yu'addiha ilayya ويسميه حتى إنه لا يقول إن فلانا يقول كذا وكذا من قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن شهاب yace ya riske mu manzala sallallahu alaihi ya ce ku yawaita salati a gare ni daren dare mai haske shine daren juma'a da kuma rana mai haske ita ce ranar juma'a domin fa inna ma yu'addiyani ankum ana ba ku ana ka ba ku wannan salatin kuma ƙasa ba ta cin jikunan annabawa ba wani musulmi da zai salati a gare ni sai mala'ika ya dauko wannan salatin har ya kawo wannan salatin zuwa gare ni kuma sai ya ambaci wannan salatin kai har ma sai mala'ikan ya ce wane ne yake kaza da kaza sai ya maimaita yanda mutum yayi wannan salatin fasulun fil ikhlas fi salati ala ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan fasali kuma sabani yin salati akan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi salati akan wani sa ko ba a yi da sauran annabawa kuma alaihi musallam alal qali wa faqahu Allah alqali mai littafi alqali ya Allah ya datar da shi yace ammatu ahli ilmi mutafiquna ala jawaz salati ala ghayr nabi sallallahu alaihi wasallam yawancin dukkan mabota ilimi sun yi ittifaqi sun gamu akan cewa ya halatta ayi wa wani annabi salati sallallahu alaihi wasallam وروي عن ابن عباس انه لا تجوز الصلاه على غير النبي صلى الله عليه وسلم an rawaito daga abla bin abbas shi kuma yace salati dai baya baya halatta a yi wa wani in ba annabi ba kwaro ya in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai a cewa salati amma sauran sai dai musu salami ma na gaisuwa kwaro ya anhu la tambangi salatu ala wahidin illa illa nabiyina an rawaito daga Abdullah bin Abbas yace salati bai kamata a yi shi ga wani ba sai dai annabawa mana annabawa za a ce musu alaihi salatu wa salamu amma sauran amma wanda ba annabi ba za a ce ba za a kawo masa salati ba wa qala sufyanu Sufyan ya ce yukrahu ayu salla ila ala nabiyyi ba a so ayi salati sai ga annabi ga annabi ne kawai ake salati wajatu bi kadibari fi مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غير معروف من مذهبه آه سفيان يشي آه بسفيان ما شي ما يلتابي يشي na samu wani rubutu a cikin malamanmu shashi a cikin malamanmu ya ce masabar malikiya ta ce baya halatta a yi wa wani salati a cikin annabawan ma sai annabi muhammadu shi kaɗai yake wa salati ya ce amma wannan kan ba san shi ba cikin masabar malikiya ba sananne ba ne wannan magana ba sananniya ba ce wa karkala maliku fil masudi li ya hayami isaga akrahu salata ala ghairil anbiya'i shi imam maliki abin da ya faɗa a cikin littafin sa masud ya gaya wa ya mai saba ya ce ni ba na so in yi salati in ba annabawa ba to kan ga ba ce in ba annabi muhammadu ba annabawa ya ce a sai yana annabawa kan salati wa ma yan magila na an naka addama umirna bihi imam malik ya ce bai kamata gare mu mu ketara abin da aka umarce mu ba Allah ya umarce mu yi wa annabawa salati saboda haka kan annabawa fa muke salati qala ya haymu ya haya almajirin imam malik ya haymu ya haya ya ce lastu akhudhu bi qawlihi yake to ni dai ban dauki wannan maganar shi yake bai dauki maganar maliku anan ba yace wala ba sa bi salati ala al-anbiya kullihim wa ala ghairihim shi hayyun al-majri imam maliki yace shi babu laifi ayi salati ga annabawa dukkan su kuma za a yi salati ga wanda ba annabawa ma وسجى يا كما حجة في حديث ابن عمر في حديث عبد الله بن عمر فيها حيم يحيى وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه da kuma ya zo a cikin hadisin da annabi ya koya wa mutane salati a ciki wa fi a cikin hadisin annabi ba ya ce wa ala azwajihi wa ala alihi ba azwajin nabi ba annaba bane alu nabi ba annaba bane kuma annabi ya ce ayi musu salati da shi sai annabi ya ce to nan kam da ya rabu da maliku tunda maliku ya ce sai annaba kawai zai wa salati shi ya hannu ya ce ami ko wanda ba annaba ma zan yi saboda haka nan kam mun rabu magana magana da magana imam maliki to ta saba وقال وجدتم معلقا عن ابي امر عمران الفارسي روى ابن عباس رضي الله عنه كراهة صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم yace na samu na samu wani rubutu wanda aka rataya shi wanda aka karba daga Abu Imran al-Farisi yace ya rawaiti hadisi daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara ya rawaiti wannan magana khabari daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Abbas yace kara masa yarda yace baya son a yi salati ga ga wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam قال وبه نقول فيما لتاب في تفهمي ما ده كان شيء ولم يكن يستعمل فيما مضى yace ko ko da yake wannan hadisin da ba a aiwatar da shi a zamanin da ya wuce wa garawa abdurrazzaqi ana bi horar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu ala anbiya'i llahi wa rusulihi fa inna allaha ba'athahum kama ba'athani wannan hadisi shi kuma abdurrazzaqi ne ya rawace shi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda sai Abu Hurairah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi salati akan annabawan Allah da manzannin Allah Allah ya aike su kamar yadda ya aike ni qalu sai suka ce wa asani domin Abbas layyinatun yace isnadaina Abdullah bin Abbas illa dukkan su isnadai ne masu sauki wa salatu fi lisan al-arabi ma'ana tarahum wa du'a idan an ce salatu a harshen larabawa wasu suna nufin rahama ne da kuma addu'a wa zalika ala al-idlaqi hatta yamna minhu hadithun sahihun aw ijma'un eh to wannan kafin da ake nufi kafin annabi ya zo ne a suke nufin salatu a ce ana nufin rahama da addu'a to da annabi ya zo kuma sai a saurari abin da annabi ya faɗa shine cewa zalika annal illahi hatta yamna minhu hadithun sahihun in samu hadisi sahihi ya hana wannan shi ga sai a hannu aw ijma'un ko ka samu ijma'un malamai ya hana wannan sai a hannu ma'ana sai a ɗauke shi a dawo da shi kan salatin da Allah ya faɗa da annabi ya faɗa وقد قال تعالى ثم الله تبارك وتعالى يأتي هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية تدوى قرشه ألا إذا إذا ملائكتنا مكسلاتي وقال أم الله تبارك وتعالى يأتي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي بها وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك وإن صلاتك سكن لهم الآية تدوى قرشه آية Allah ya ce ka karbi ma'ana ka karbi zakka daga dukiyoyin mutane kaza ka ke su da wannan zakkar kaza ka ke musu dukiyarsu kuma kai musu salati mana kai musu addu'a kenan wa qala wannan kan yana fassara addu'ar da zalaraba suke nufi salatu salatu innan da addu'a wa qala Allah tabaraka ta'ala yace ulai qalim salawatu min rabbihim wa rahmatun wanda Allah yace yana wa albishir wa mu'minai masu haƙuri Allah ce to suna da gaisuwa daga ubangijinsu da kuma rahama shine salawatun wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi awfa Allah kai salati akan iyalan abu awfa wa kana idza atahu qawmun bi sadaqatin qala Allahumma salli ala ali fulan idan mutane suka kawo zakarsu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce to Allah kai salati akan su wane ma'ana Allah kai tsarin albarka kenan وفي حديث وفي حديث الصلاة أجمع حديث الصلاة ما من ظل يأتي اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ألا كي صلاة يكون نبي محمد دما تنسى بذري أسا هذا يقع صلاة باسع النبي با وفي آخر عوني حديثي وعلى آل محمد دكما آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيل وسكة آل إن أتباعهم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل وسكة أمته والأمة سكبارها وقيل وسكة آل بيتي متعنين جدا سنه وقيل وسوك شيء على الأتباع والرهد والأسيرة مبيا لجماعة النبي صلى الله عليه وسلم دجنجنسا وقيل وسوك شيء آل الرجل ولده إن أنشى آل آل متنت إن أنشى آل آيات يا متن وقيل وسوك شيء قومه متان متن وقيل وسوك شيء أهله iyalansa allazina hurrima alaihim sadaqatu wanda aka haramta musu cin sadaka sune mutanen gidansa wa fi riwayati Anas a cikin riwayar Anas sai la nabi sallallahu alaihi wasallam man alu muhammadin an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne alu muhammadin din nan qala sai annabi sai kullu tabiin duk mai tsoron Allah wa ji wala masabil hasani yana zuwa kan masabar hasan annal murad bi ali muhammadin muhammadun nafsuhu shi kuma sai na hasan yace abin da ake nufi da alu muhammadin a annabin da kansa ake nufi fa innahu kana yaqulu fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi sai na hasan idan yana annabi salati abin da yake cewa yace allahumma ij'al salawatika wa barakatika على آل محمد يريد نفسه sai ai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana salati yana salati shi annabi Muhammad yana cewa Allah ka sa salatinka da albarkarka akan ali Muhammadin amma kuma annabi yana nufin kansa ne shine yana kana la yukhillu bil fardi wa yati bin nafli annabi sallallahu alaihi wasallam baya bata farilla ya kawo nafila lianna al farda allazi amara Allah amara Allah ta'ala bihi huwa salatu ala Muhammadin nafsihi yace to farillan da Allah ya umarni a yi shine a yi wa annabi salati ba ba alu muhammadin ba muhammad ne ake wa salati tukuna shi kansa wa hadha mithlu qawli sallallahu alaihi wasallama wannan yana kama da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad utiya mizmara min mazamiri dauda yuridu min mazamiri min mazamiri ali dauda kai yuridu abin da yake nufi min mazamiri dauda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bashi murya irin muryar mutanen annabi dauda to amma shi annabi Dawud da aka yanzu shi ke da murya murya mai daɗi ma'ana an ba shi murya irin muryar annabi annabi Dawuda wanda annabi yake sawa cikin sahabbai yana karanta masa Qur'ani din nan fa fi hadisi Abi Humayd na Sa'idi fi salati hadisin Abu Humayd na Sa'idi a cikin yin salati ga annabi manzo Allah da kansa yace Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyyati Allah kai salati kan annabi Muhammadu da matansa da zuriyarsa kaga matansa da zuriyarsa duk ba annabawa bane wa fi hadisin ne Umar hadisi Abdullah bin Umar أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبلا بن عباس يشي أبلا بن عمر يشي يا كفن شيانا صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر شي إيانا صلاتي زي صلاتي أكن النبي دسينا أبو بكر دسينا عمر ذكره مالك في الموطئ haka maliku ya ambata a cikin muwaddansa mai riwayat ya al-andalusi riwaya ya al-andalusi wa sahihu mai riwayat ghairihi wa yaqulu Abu Bakr wa Umar shi kuma zance mafi inganci a cikin riwayar wani sa wanda ba wannan na na na riwayar jiharin ba yar andalusi wanda ba ita ba shi kuma nan kuma yace a ana wa annabi salati shi abdullahi ibn umar yana wa annabi salati kuma yana wa sayyidina abubakar da sayyidina umar kuma addu'a farawa ibnu wahab na sunni malikin kunna nad'u li ashabina bil ghaibi fa naqulu allahumma ij'al minka ala fulani salawati qaumin أبرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار إيه أنكر بحديث إن وابي رويت لك أنا سمن مالك إيه منا صحابا ما الدعاء أبوه sai mu ce mana addu'ar gaibi in za mu yi mutum addu'a baya nan sai mu ce ya ubangiji ij'al minka ala fulanin salawati qaumin ya ubangiji wani kai masa salati irin na mutane abrari managarta allazina yaqumuna bil layli wa yasumuna bin nahari wanda suke tsayawa da daddare su yi maka ibada suke azumi da rana to ka yi wani ma salati yadda kake musu qala al-qadi mai littafi al-qadi iyad yace wallazi zahaba ilayhi al-muhaqqiquna abinda mutane muhaqqiqai ma'ana malamai suka tafi zuwa gare shi wa amilu ilayhi sai ni ma kuma nake karkata zuwa gare shi shine ma qalahu malikun wa sufyanu rahimahumullah wanda imam maliki da sufyanu suka fada Allah ya ji kansu wa ruya an ibn abbas wa ikhtarahu ghayru wahid min al-fuqaha wa mutakallimin annahu la yusalla ala ghayri al-anbiya inda dhikrihim bal huwa shay'un yukhasu bihi al-anbiya wa tawqiran wa ta'zizan kama yukhasu yukhasu Allah ta'ala inda dhikrihi bi tanzih wa taqdis wa ta'zim wa la yushariku fihi ghayruhu كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم كما أمر الله تعالى بقوله به بقوله صلوا عليه وسلم تسليما ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا كما قال تعالى يشي الرواية لك عبد الله بن أم عباس ba ɗaya ba mutane da yawa sun zaɓi wannan magana cikin fuqaha'u da kuma mutanen tauhidi mutakallimina suka ce ba a salati akan wani annabawa sai dai annabawa kawai idan aka ambaci wani in ba annabi ba a masalati wani abu ne yace suka ce shi salati wani abu ne wanda annabawa suka keɓanta da shi saboda girmama su da da da karrama su kamar yadda Allah tabaraka ta'ala aka keɓance shi in aka ambace shi shine ake ce masa subhanallahi ko subhana rabbika ko subhanahu wa ta'ala bitanzihi wa takdisi tsarkakewa Allah ne yake bata da tsarkakewa ya kan bace Allah sai yake subhanahu wa ta'ala da kuma girmamawa wala Allah ba a hadawa Allah da wani a cikin wannan tasbihi eh wannan tasbihin da kuma tsarkakewa ne to haka shi ma ke banta Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa a ke bace su da salati da taslimi ba za a hada wani da su ba kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya umarni da fadin sa yace sallu alaihi wa sallimu tasliman ku yi wa annabi salati ku gaishe shi kuma gaisuwa wazkar ma siwahum wanda ba su ba akan ambace shi shi kuma min al'aimata cikin jagorori wanda ba annabawa ba su wa gairihim da wani su akan ambace su bil mufrani sai ce gafara Allahu lahu Allah ya gafarta masa warri da ko kuma sai radiyallahu anhu Allah ya dada shi kama qala ta'ala kamar da ubangiji yace yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana da dan uwan mu wanda suka gabace mu da imani kaga nan gafara Allah ya kawo وقال الله يك والذين تبون بإحسان رضي الله عنهم أذكر سورة التوبة wanda suka bi sabiquna da da wanda suka bi muhajirai da ansarai su kuma wanda suka bi su da kyautatawa Allah ya ce Allah ya yarda da su saboda haka su yawan shi aka ambace su radiyallahu anhu ake cewa in ba annabi ba annabi shi ake ce masa sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam da da annabawa wa ayyan har yanzu fa huwa amrun lam yakun ma'rufan fi sarri al-awwali sai kama kara abu imrana yace a kira wani bawan Allah wanda ba annabi ba ai masa salati to wannan ba san shi ba a zamanin farko haka abu imrana yace wa inna ma hadathahu ar-rafidatu wal mutashayyi'atu fi ba'd al-a'immati yace rafidawa ne mutanen bid'a ne da kuma mutanen shi'a su suka fara wannan a cikin shafin wasu a cikin wasu malamai fa sharakuhum inda zikri lahum bi salati suke hada annabawa da wasu in suka ambace su sai sai musu salati wa sawahum lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika sai suke daidaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane a cikin yin salati to wannan shi'a ne ta fara haka da kuma rafida ma'ana wasu kungiyoyi ne na bid'a wa aidan fa inna tashabbuha bi ahli bid'ah manhiyun anhu kuma kamantuwa da mutanen bid'a an hana shi fa rajibu mukhalafatu ma sai dole a saba musu sai man tazamuhu min zalika abin suke suka lazantar wa kansu in suka ambaci annaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ambaci wasu mutane su hada su su yi musu salati to wannan ya kamata a saba musu ko kuma ya wajaba dole ne a saba musu kar a bi hanyar tasu wa zikru salati ala al-ali wal azwaj ma annabi sallallahu alaihi wasallam bizum tabai wal idafati ilayhi la ala tafsisi yace hukunci yi wa annabi salati a hada da alayensa a hada da matansa a hada su da annabi sallallahu alaihi wasallam a hukuncin su sun bi annabin ne ai sai da aka faɗi annabi sannan sai a dora su kuma an raba su zuwa ga annabi ba wai su kadai aka keɓanta a kira mutum shi shi kadai misali alun nabi kawai ake sallallahu alaihi wa sallama ba a su alun nabi sai an kira annabi sallallahu alaihi wa cikin salati su kuma sai a raba su da annabi qalu suka ce wa salatu nabi sallallahu alaihi wa sallama ala man salla alaihi majraha majrar du'ai yin salati ga salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da da aka ce yana wa mutane idan kai masa salati shi ma zai maka yace magudanansa yana gudana magudanan addu'a ne kai in kai wa annabi salati shine ya cancanta da shi kai kuma da kai salati annabi zai maka addu'a wal muwajahati kuma annabi zai fuskanci mutum laysa fiha ma'ana ta'zim wa tawqir ba wai annabi zai girmama ka yadda ka girmama shi ba kuma zai karrama ka yadda ka karrama shi ba qalu suka ce wa qad qala ta'ala ubangiji ya ce la tajalu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kar ku sanya kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam zakaninku kawai da kuke kiran junanku kawai da kuke kiran junanku fa ka zalika yajibu an yakuna du'a lahu mukhalifan li du'a an-nas ba'in libadi to sun da haka ne Allah ya hana a kira annabi yadda ake kiran sauran mutane to sai wajibi ne kuma addu'ar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba da addu'ar da ake wa mutane da tsakanin su wa hadha ikhtiyarul umami abul muzaffar al-isra'ini min shuyukina yace wannan shine zabin imamu abul muzaffar al-isra'ini shine abin da ya zaba a cikin malaman mu na hadisi wa bihi qala abu umar ibn abdul barri abu umar ibn abdul barri ma haka yake yake to dole a samu sabani tsakanin girmama annabi da girmama wani wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam faslun fi hukmi ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa fadilati man zarahu wa sallama alaihi wa kayfa yusallimu wa yad'u wannan fasali kuma zai koyar da hukuncin ziyartan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma darajar wanda ya ziyarci manzo Allah din me zai samu da kuma wanda ya zo ya gaisa ya yi wa annabi gaisuwa a kabarin sa da kuma in ka je kabarin nasa me ya kamata kai ya zaka ce in zaka gaishe shi kuma da addu'a da ya kamata mutum yayi duk abin da wannan fasalin zai koyar kenan wa ziyaratu qabri sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunani muslimina mujma'un alaiha wa faridatun murangabun fiha ziyartar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce a cikin sunnonin musulmai kuma an an hadu a kanta kuma daraja ce wanda ake kwaɗayin ladanta حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار قني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجب له شفاعتي يشي القاضي أبو علي شيبا محدث إنجما للتافي القاضي إيان yace abul shi kuma yace abul falmi khairuna ke ba ya ba ya ba su hadisi shi kuma yace hasan ibn jafar ne ya ba su hadisi shi kuma yace abul hasan ali ibn umar ne ya ba su hadisi ad-darqutni shi kuma darqutni yace al-qali al-muhammili ke ba su hadisi shi muhammili yace muhammad ibn abdul razzaq ne ya ba su hadisi shi kuma yace musa ibn hilal ne ya ba su hadisi shi kuma ya karba daga ubaidullah ibn umar ubaidullah ya karba daga nafi'u nafi'u ya karba daga abdullah ibn umar Allah ya kara musu yarda Abdullahi bin Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara kabri duk wanda ya zarci kabari na wajaba lahu shafa'ati ce tona wajaba gare shi duk wanda ya zarci kabari na zan cece shi wa ana nasu ne malikin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara ni fil madinati mutasiban kana fi jiwari fa kuntu lahu shafi'an yawm al qiyamati ayat ibn malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ziyarce ni a Madina yana neman lada wajen Allah to yana wajen yana tare da ni yana kusantaka da ni kuma zan zama mai ceton sa ranar tashin kiyama wa fi hadisin akara a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zarani bada mauti fa ka annama zarani fi hayati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ziyarce ni bayan mutuwata daidai yake da wanda ya ziyarce ni a ina raye wa kariha malikun an yuqala zurna qabra nabi sallallahu alaihi wasallam shi man malik yace baya sama a ce mun ziyarci kabarin annabi aka ce ka ziyarci annabin kawai ba kabarin sa ba wa gari salafa fi ma'ana zalika to shi imam malik ne ya yi ikhlasi a cikin ma'anar me zurna kaura na biyu din fa qala sai ce karafiyata ismi baya son wannan sunan a kawo kabrari lima warada min qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da yazo daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu zawaratil quburi shi sunan ne baya so amma shi mun ziyarci kabarin annabi ne baya so a ambaci sunan kabarin saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa Allah ya ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura to kaga tunda an kawo magana kaburbura ko masu ziyartar kaburbura ko da yake mata ne aka ce an tsine musu in suka ziyarci kaburbura to shi ba a ce an ziyarci kabarin annabi ake an ziyarci annabin haka imam malik yake so ko haza ya rudduhu qawluhu yace ko da yake wannan kuma ya ko hadisin da da ya raddi wannan wannan hadisin ma'ana hadisin da annabi ya ce nuhitum an ziyaratil quburi fazuruha da an hana ku ziyarci kaburbuwa to yanzu an ba ku izini ku ziyarce su wa qawlu da fadin manzo sallama har yanzu dai ya faɗi sunan kabarin kabarin din annabi ce man zara kabri fa kar Allah ga isma ziyarati duk wanda ya ziyarci kabari na to ya saki sunan ziyara to mana ya ziyarce ni kenan wa qila suka ce li anna zalika lima qila anna inna zaira abdul min al-mazuri yace abinda mutane suke cewa wai wanda ya ziyara ya fi wanda aka ziyarta to shi yasa aka yi wannan raddin cewa idan ka ziyarci kabarin manzo Allah sallama to karka ce a kai ka samu daraja ka je dai kai ka kai ne ka samu ba wai kana ne kana tunani ka kana da wani abu wanda yafi abinda ka tarar a waje wa hadha aidan laysa bi shay'in wannan ba komai bane idan laysa kullu za'irin bi hadhihi sifati dukkan mai ziyara bai kasance da wannan sifa ba wai dukkan mai ziyara ne yafi duk wanda aka ziyarta ba wani wanda ake ziyarta ai yafi duk masu ziyara wa laysa hadha umuman wannan ba gaba ɗaya ake nufi ba wannan akwai taksisin akwai kusufiya ma'ana wani kabarin in ka ziyarce shi to in ka bi shi to shi sai ya zama kafi wanda ka ziyarta amma wani gaban ka in ka ziyarce shi ai kai ma kanka ka san kai ne kasa ya fi ka wa qala da fi hadisi ahli jannati ziyaratum li rabbihim to ya zo a cikin hadisin mutanen aljanna za su ziyarci ubangijin su to nan ma sai ake sun sun su ubangiji kuma shi su suka yi ziyara walam yumna hadha lafzu fi haqqi ta'ala ko ba hada ba hada wannan lafazin ba haƙin Allah tabaraka ta'ala za a ziyarce shi amma an san dai masu ziyarar su ai bayi ne Allah kuma Allah ne وقال أبو إمران أبو إمران رحمه الله الله جدا سيشي إنما كره مالك أن يقال دواف الزيارة أبين مالك بايا سو كذا أشي دواف زيارة مسلم دواف أكابا أكي إنسا وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لسيمان ناس ذلك بينهم بعضهم لبعض وسنة متعني سنة كيوا نازي في قبر واني كما نازي نا كيوا توشين إمام مالك أبين بايا سو وكي يتفيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ kada ka ce na ziyarci kabarin wane kuma ka ce na ziyarci kabarin annabi wace ne abinda imam malik baya so kada hada annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane a ambaton kabari wa habba an yukasa bi an yuqala sallamna ala nabi sallallahu alaihi wasallam imam malik yace shi abinda yake so a kai ban shi annabi kan da cewa na je na yi gaisuwa wajen annabi ba na ziyarci kabarin sa ba wa aidan har yanzu dai fa inna ziyarata mubahatun bainan nasi wa wajibun kuma ziyara abu ne halal ne a cikin mutane ka ziyarci wani yana da kyau wa shaddul madi ila qabri sallallahu alaihi wasallam yuridu bil wujub huna wujuban nadd wa targhib wa ta'kid la wujuba fardin yace daura kaya a tafi gabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi ziyara ana nufin wajibcin sa anan wajibi ne irin na so ana so ne wajibi ne amma wajibi na na mustahabbi ba wajibi na farilla ba wajibi ne na kwadaitarwa wajibi ne na karfafawa ba wajibi na farilla ba in wajibi na farilla ne duk wanda bai je ba kaga wannan ziyara tana kansa yace wal aula indi anna man huwa karahata malikin lahu li idafat ila qabl nabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda yafi yancanta a waje na ni hana shi alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك الخاتم لما سوق ناصر لك بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu mu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getas Nigeria Limited da ɗauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Rediyon Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
Alayhi salatu Allahi summa salamu, salatan turaqina ila zikr wal hubbi.